بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم نعم وصول للكتاب بالكتاب وسنة سنة في البادي وسنة وسنة به به وللجماهير وللجماهير يذهب يذهب سهولة سهولة التواتر التواتر كذا في الآحاد للأكثرين ولا في التخصيص يشكر يسرون وميت البحر حلال عندنا لقوله حل ميته ميته هنا ميته ميته ميته هنا ميتونا والهنفي معارض بحر المعارضة عليكم بالميتة ما تخصصت معاية المضطر لم ت- لم تخصص بمي- بميتة بل مضطر بل مضطر يخصص محسس
م-
مخصص بل ملمر محسس نعم محسس جوابنا العموم في الآهادي نعم وصل عقد الناس في الأفراد وخصص القرآن بالقياس للجل فالآهاد باقتباس لا أكثر القائل بالمفهوم جاذبه التخصيص العمومي.
العمومي أصحابنا تمنوا تمنع أهل أهل القول الكون تزوج تزوج الكمال الكمال فم- كجلا نعم آيات من لم يستطيع والهنفي أرده ما قاب قلنا لا يفي كوي
يا رب. بسم الله نعم مفصوله alkitabu bil kitabi Na'am.
to mun faɗa mun ce dama tsakanin umumi da hususi muke magana نعم mun ce duk lokacin da aka ce umumi shine idan aya ko hadisi ya zo ya nuna cewa gaba ɗayan abu shi ai kira umumi نعم kamar wal asr innal insana lafi husr cewa duk mutum jinsin mutum gaba ɗaya lafi husr suna cikin tabiya kaga ayan hada kowa da kowa نعم sai aka ce illal ladina amanu wa amilus salihati amma sai dai waɗannan da suka bayar da gaskiya wa amilus salihati suka aikata aiki ne to kaga aya da gaskiya an waro wasu to shi ai kira ta hadisi wannan wato ka keɓance wasu da can ka haɗa kowa da kowa yanzu kuma ka keɓance wasu ka ce amma ban da kaza نعم to sai muka ce haka suka shi biyu akwai tahsisi mutasili akwai tahsisi munfasili tahsisi mutasili shine muka ce haka suka shi guda hudu akwai sunya akwai sifa akwai gaya akwai sharafi wanda mun yi maganar ɗaya daga ciki shine sunya sharon ko muka ce za mu zo idan mun zo mu koma ta za mu yi maganar su su guda hudu نعم to yau kuma shine za mu koma kan zancen tahsisi munfasili za mu yi magana نعم to shine zai magana yake mafsuluhu kaga tasisi wanda yake mafsuli wanda yake abin rabewa shine munfasili kenan ya kasu kashi hudu shi ma alkitabu bil kitabi akan yi tasisin littafi qur'ani da qur'ani نعم wato aya qur'ani ce ta zo sai ta hasisin kuma qur'ani ya ila yau نعم kamar dai misali yanzu wannan magana da muke magana ka kawo wata aya a nan kuma ka kawo wata aya wadda za ta nuna cewa ba ba fa umuman nan kowa da kowa ake nufi ba a ana nufin wani da wani da wani da wani shi ake nufi نعم to kaga qur'ani a cikin aya qur'ani ne kuma ka samu wata aya ta hasance wata aya ta ila yau نعم to ana samun wannan وسنة بسنة akan samu sunna da sunna ma yau hadisi ne yazo kuma wani hadisin kuma yazo ya ta hadisin sa kuma har ila yau نعم البابي a cikin wannan babin zai zamu gani نعم وسنة به akwai inda kuma sunna take zama ta hasisi bihi da qur'ani kuma yau aya ce ta zo a tasisin aya ce ta zo a sunna ce kai ta zo sai kuma qur'anin ya zo ya hasisi ta نعم yace banda kaza نعم sunna ce ta zo da umumi yau ta zo da umumin yau نعم sai kuma qur'ani ya zo shi kuma ya tasisi kuma ya نعم.
to ana samun wannan وللجماهير ya zo ga jumhurin malamai يجوز أكسه suka ce aka ma ya halatta لدى التواتر nan ga tawatur ne inda an samu hadisin tawaturi ne yau kuma qur'ani ne ya zo da umumi da umumi kuma ha- a ce hadisi ya zo kuma amma hadisin mutawatirin ya zo ya ta hadisin sa kuma نعم shi ma ana samun wannan نعم wannan wannan wannan shi ma mai alaka kagan kai haka ba ka haka samu guda hudu kenan ko إيه.
shi ne كباب الآهادي بالعكس الأكثر ne.
ما.
haka na yawancin malamai sun tafi a bisa cewa hadisin ma idan ahadu ne نعم.
su mutlaka ba ma mutawatiri ba hadisin ahadu ne ba sun ce a wajen su ya iya haskace ma ayar qur'ani ba نعم hadisin ahadu ma haka wasu malaman suka ce نعم والهنفي amma abu hanifa التخصيص shi da mutanensa sun sharɗanta ta hadisi su sun ce ƙa'ida idan dai har ana son a samu hadisi ahadi wanda ya zo ya hasace aya ƙur'ani to dole sai dai idan akwai wani dama nassin da ya zo yalla ƙur'anin ne ko kuma hadisin ne Mutawatir.
ya zo ya zo yau waye tahsisin sa kaga ya same shi ya wani dan raunana wannan nasin kenan Mm.
to shi kuma wannan sai zai ƙara tuka shi sai na'am za ya ƙara hasu shi kuma ya layo na'am to sai dai idan an samu haka na'am amma idan ba haka ba to ba yanda za Mutlakin a ahadi na'am a ce mutlakin ahadi yau kuma ahadi shi ba kawai a ba.
ce zai yi su a wajen su abu hanifa suka ce bai da
walhana fiyu kuma ita kawai tulbari tutul bahari ka gama ta nan na kogi halalun inda na mu a wajen mu halal ne inda na a wajen mu cewa idan dai abu a cikin ruwa yake a cikin kogi yake to kowane abu ne ko ya mutu ko yana da rai duk za a iya ci
da kawai hele hellu mai saboda faɗan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce da aka tambaye shi game da kogi ya ce huwa dahuru ma'uhu alhillu mai tatu ya ce shi kogi shine ruwansa a tsarka ne shi ba wani abu da yake ɓata shi Na'am.
kuma alhillu mai tatu hu mataccensa kuma halal ne haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa Na'am.
to wannan ayar mu a wajenmu sai muka ce ta yi ta hadisin waccan ayar ta ce hurrimat alaikum da maitatu wadda maula wa da hijirar nan da aka magana Na'am.
cewa an haramta mushe gare ku kaga wannan aya ta yi ta hadisin cewa kowane irin mushe na cikin ruwa ne ko na waje ne kowanne ne ma an haramta shi to da wannan hadisi ya zo sai muka ce to ai wannan hadisin ya nuna kenan cewa ban da mushin cikin koki kaga an samu ta hadisi kenan mu a wajenmu sai muka ce kaga yau hadisi ya zo ya yi tahsisin mai ya zo ya yi tahsisin ayar ƙwararri to su sun suka ce a Ranar ranar a biyu.
wajen su abu hanifa sai ya ce ma'aridun sai ya mu'arala ya ce ya yi musu Ya ce, to a hurrimat wajen- alaikum almaitatu ya ce ai hurumar alaikum da mai tattu aka ce cewa aka duk wani mushi tunda an yi mushi an yi mushi to ya zama ya yi umumi kenan gaba ɗaya ma tukhussisa kuma ba a samu wani nasi da ya zo ya yi ya zo ya sa wannan aya da ta yi umumi ya zo ya sa ta ta zama tafisi ba ko kuma wannan hadisin da kuka kawo hadisi a hadi ne ya za a hadisi a hadi kuma ya zo ya yi tasisin aya qur'ani da a ce an samu wani tasisi na daban bayan wannan tasisin da kuka kawo na hadisin a hadi to in aka hada su su guda biyu to sai su zama sun karfafa sun zama sun yi tasisin waccan aya amma hadisul ahadi kwaya ɗaya tak ba zai tasisin wannan aya ba. shi a wajen su kenan muka ce muku a wajen mu ai ko tasisin ko hadisul ahadi ne ma yana tasisin aya karewa ma za mu zo akan cewa ba ma hadisul ahadi ba kiyasi ma yana tasisin ma aya qur'ani mu a wajen mu
ayatul mutarri kaga aya nan da mu tare mabukaci lam tahsisi ai ba ta ke keɓance wannan ba ba tasisi a ciki Sai sai mai mai tace.
bata ta- tasiri ta ce wai da mu bata ci- keɓance da mushe ba bal mudmarin bari wannan abun a koyayye ne da- da lamiri ne an keɓance shi ne bilin marar da da- da wani lamiri da wani da wani muhasisi mulmari ne muhasisi wanda yake abin keɓancewa aya nan da ya faɗa can a ƙarshen aya qur'ani ya ce qurba alaikum mai jawzo da malamar da ziri wa wani da ziri da yalla ko can gaba ya ce ai wadun da gaira yau ba gaira bagin wala adin wala isma alaihi ko to ai magana yana cewa cewa wanda yake ya buƙaci gaira bagin to kaga ai wannan cewa muldar dinnan da aka yi magana ai ba tasirin wancan aya bane domin cewa aka yi wanda yake mabukaci ne ba shi shigi yayi ba to aka ce wannan bana isma alaihi babu zunubi gare shi kaga wannan abin ai ba tasiri bane Sure.
in da kun dauke yawa to da kun kawo cewa wannan da an yarda cewa wannan tasiri ne to kuma kuma kuma ku kawo wani tasirin to sai ya zama sun karfi juna sun yi tasirin wancan aya to amma wancan da kuka faɗa ba tasiri bane mutum da ku ba tasiri bane ai ba wani abu kenan da ya hasasi wannan ayar kenan Na'am. Jawabuna.
mu jawabin mu al'umumu umumu kaga umumi bil ahadi an mi gaba daya ana kusa ana kebantar su bil ahadi mu da hadisi na ahadu ma sai mu kebance shi to wannan hadisin idan ka ce hadisin ahadi ne ma mu mun yadda na ahadin ne amma duk da haka yana keban yana tasirin ayar qur'ani Na'am.
da agadin nasi bi faqadin nasi fil afradi to saboda rashin nasi fil afradi a cikin daidaiwar abu na'am
domin domin ba wani nasi da ya zo ya kebance waɗannan ayoyin a abubuwan da muka lissafa a cikin ayoyin qur'ani nan Na'am.
na cewa wurin ma alaikun da mutum wadda wala hawar yanzu duk gaba ɗayansu ba wani tasiri ba wani abu da nasi da ya zo wanda ya tasirin wannan abu sai aka zo aka samu wannan abun shi kadai aka yi tasiri ba ga ku ai ya zama ya zama ya tasirin kenan da a ce misali daman jinin nan an zo an samu wani abun kuma ya yi tasirin da hadisi wanda yake na na mutawatiri wancan ma ya yi da hadisi mutawatiri wannan ne kadai aka samu a hadu to da suke magana wannan magana amma a wajen mutum da aka ce yanzu duk a cikin su dinnan ba wanda aka yi tasirin sa sai shi kadai kuma aka ce an kawo shi da hadisin ahad a shi shi an nuna mana kenan cewa za mu iya tasirin sa Na'am.
wa kusal qur'anu bil qiyasi kai an keɓanci an tasisin qur'ani ma da kiyasi ma bil julli yawancin malamai ma suka ce kiyasi ma zai yi tasisin ma qur'ani ma kal ahadi kamar yanda hadisul ahadu kai kace ba shi shi ma zai iya tasisin na qur'ani shi ma aka wannan na'am kai kace ba shi shine kamar tasisin ahadi ba ana nufin kamar tasisin na habar ahadi ne bil kiyasi da kiyasi kuma kamar yanda kiyasi yake tasisin qur'ani to kuma haka na kiyasi ma yana tasisin habar ahadi ma ila yau duk itibasi da dosano wato ma'ana kama an itibasi ne yanda za aka yi na qur'ani to haka shi ma hadisin ahadi shi ma an yi eh na'am lasar alqa'ili bil mafhumi na'am jazu bihi tasisu al-umum tasisul umumi ko na'am tasisul umumi ko na'am eh keɓancin na umumi ijaza ya halatta lasar alqa'ili bihi
na'am na'am ya halatta bihi ai da mafhumi la aksar alqa'ili kamar fi yawan na masu faɗi bin mafhumi da mafhumi da yawanci malamai da suka yi magana dama sun yadda akan cewa shi mafhumi kamar yadda muka faɗa dama ya kasu kashi biyu akwai na muwafaka akwai na muhalafa to shi na muwafaka na dama malamai sun yadda a cewa gaba ɗaya yana iya tahsisin aya ta qur'ani na'am na mu na na muhalafa shine wa'an suke dan sabani a ciki amma duk da haka jillin malamai sun yadda abin cewa mafhumin nan ma na muhalafa shi kansa yana tasirin na Qur'ani idan aka zo aka kawo aya sai zama cewa akwai mafhumin ta to mafhumin nata zai iya haka sai ta sai mu duba mu gani cewa aya nan da ta zo to me mafhumin ta idan dai tana da mafhumi ita kanta ayar to mafhumin ta ma zai tasirin ta ba ma sai an ji an samu wannan shi da ba eh to shine yace ana samun irin waɗannan
ashabuna sahabanmu muna wa ahli dauli ta hana ma'abucin nan na dukiya ta na'am zahujar imai ya auri ku yanga na'am fahaman wannan wai da dan fahimta da mafhumi aka fahimci wannan magana na'am tujila tujila wannan abin tana bayyana ayatu mallam yasaki ayar wanda bai samu iko ba ita ce take bayyana mana wannan hukunci na'am cewa ayar can da yake faɗa yake cewa kuma yasaki ne yake cewa an yanki alamun sanatin nan ne yanzu zai ji sama ya ba da yake magana arman Na'am.
na'am To, to aya dai tana nufin cewa ah, a can wajen yau kuma yin su ɗimin kun ɗaulan an yanki alamun sana da haka ne. Wanda bai samu dukiyar ba da zai auri katan- katanguma- ah, katangungun mata to fa min mamal kata aimanukum. Ko?
na'am Wanda duk bai samu dukiyar da zai auri mata ƴaƴaye ba kenan. To na'am ya aura daga ku yanki.
na'am To wannan ayar ta faɗa ta ce wanda bai samu dukiya ba.
Mhm.
A kaga ta nuna wanda yake da dukiya kenan ba zai auri ku yanga ba. A shi ne abin da aka fahimta kenan. wanda yake wanda bai samu dukiya ba da zai iya auren ku yangi shi ya iya auren ku yanga Na'am, zai iya auren kaga shi kenan annu kenan cewa wa- wa- wanda zai kenan yake da dukiyar da zai aure yayaye ashe ba zai aure ku yangi ba kenan abinda aya take faɗa kenan to wannan mu ayar ita muka dubo mu hukunta sai muka faɗa shi za a can maza malikiya sai yace walil hurr zalika in hashiyal anata wala mai jid lil hala'i daura mu abinda can kaman mai sala abinda yake faɗa kenan yace ya halatta gabawa ya iya auren ku yangi har zuwa ku yangi guda hudu yace walil hurr zalika bawa dama ya iya auren wannan mata yan yangi amma yin hashiyal anata sharadi idan ya ji tsoron zina kuma wallan mai jillil hara'i da daula bai samu kuma dukiyar da zai auri ba a yi ba to shine sharadin ya auri ku yangi ina abu da hudu da aka faɗa haka sharadi kenan ashe idan ya samu dukiya ba dama ya je shi zai auri ku yangi kenan na'am to mu mun fahimci wannan magana ne daga wannan nasin domin nasin abin da ya faɗa cewa wanda bai samu dukiya da zai aure yayaye ba to ya iya auren ku yanzu to ai shi ka- kenan kaga mafhumin maganar wanda kuma ya samu dukiya da zai aure yayaye ba kenan ashe ba zai aure ku yanzu ba kenan to daga wannan muka fahimci wannan magana na'am yawwa kaga mafhumi ne kenan ya hasase mana wannan maganar kenan ya kawo ta hasisan ita ayar ba wai daga wani waje muka sani ba daga mafhumin ne na'am wala na fiyu to shi ma Abu Hanifa aradahu sai ya mu'arala da wannan magana ma daba sai ya ce ai an ce fanki ko ma da bala kun minan nisa'i masana wasu lafa warba da kan to ma da din nan ai abin da ya dadi gare ku kenan ai ai umumi kenan akwai ku yanga ta fitar daga ciki tana na a ciki ya ma tana ciki sura kowa a wajenka ba wani zancen cewa wai ga wata wadda zaka ce wai ai sai baka da kuɗi ko kana da kuɗi ko tun da an ce ma da bala kun minan nisa'i na'am ko abin da ya daɗa gare ku saboda haka da ku yangar da waye ko kana da kuɗi ko baka da kuɗi ka iya zuwa kawai ka je ka aure Hmm.
tun da an ce ma da bala kun minan nisa'i kulna wannan sai muka ce Na'am.
laif na'am
ko na'am sai muka ce ai laif yo wannan wai ba zai zo ba wannan ta'aralin da kai magana ba zai zo ba domin ya halatta a tasisin nan umumi da mafhumi mu ya halatta a shikenan a wajen ya halatta ita waccan ayar da aka faɗa banki ma da balakun minan nisa'i ya halatta ta iya yin aiki cewa a wajen ka ka iya auren kuyanga ka iya auren ya amma kuma sharadi da muka zo wannan ayar sai ta nuna mana kenan ashe ta yi tasisin waccan ayar cewa ashe kenan wanda ake nufi sai idan wanda ba shi da dukiya a can wajen shi ake magana cewa ya iya auren kuyanga ya iya auren ya amma wanda yake da dukiya a shi kenan daga mafumin wancan aya mun fahimci cewa wanda yake da dukiya ba da ma ya aure kuma to haka wannan magana da ka faɗa ta umumi din nan ba za ta zo ba nan ba ta da fa'ida a nan wajen na'am abinda mu maza mu maliki a kan magana ce
na'am wal haqu to gaskiya duk da cewa shi ma wannan magana ne amma ma iya karasa wannan na'am na'am in wannan amuna wata wata kuma magana ce daban ita kuma na'am gaskiya dai in amuna idan dai ami a ta ya zo na'am ala hasu ai ala sababin hasu hasu a bisa sababi wanda yake bantacce na'am fa kasruhu alayhi to taƙaita shi akan wannan abun ma wajaba da wajen ba idan dai ayar qur'ani ta zo ko hadisi ya zo ya nasanta a bisa kaza to ka ce wai lalle sai kaza din nan ko ba za a iya amfani da wannan ayar a yi kiyasin ko kuma a yi wani amfani da ta akan wani abu ba to wannan abin bai tabbata ba a qur'ani na'am shi sa su masu ilimin hadisi suke faɗa masu ala- tafsiri ilimin tafsiri suke faɗa suke cewa idan qur'ani ayar qur'ani ta zo kowace irin aya ce na'am to al-ibratu bi umumin lafzi la bi hususis sabab na'am duk lokacin da aya ta zo izina abin da ake dubawa menene umumin lafazin lafazin me ya gama ba wai dalilin da aya ta sauka a kansa ba na'am idan ka ce akwai aya abin ta sauka a kansa shi kaɗai ne za a yi to sai ya nuna kenan ashe cewa a yanzu wataƙila ba za a yi amfani da wannan abin ba sai dai wannan wanda aya ta sauka a kansa shi kaɗai za a yi aya da shi kamar misali yanzu da aka ce tabbaje da abin lahabin wata aka kinewa shi abu lahab a can wajen ashe kenan dalilin da yasa sai a duba me dalilin da yasa aka tsine masa Na'am.
ai saboda abin da yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam to duk wanda ya zo ma a wannan zamanin daga nan har ila yawmal qiyamati yayi aiki irin abin da Abu Lahab yayi to shi ma tabbata da ajira shi ma wannan tsino ta hada kansa na'am
kamar misali yanzu a bangaren yabo sai na Abubakar an yadda cewa ayar da ta sauka akan cewa Allah zai yuti malahu ya tazaka kuma la hadin inda hu min ne mata shiga lam tiga a wajen rabil ala wala saufa yarda din nan da aka yi magana ai a kansa ne saboda irin taimakon da yake wa musulmi a wannan lokaci na'am to har yanzu ma duk mutumin da ya zo ya yi irin abin da sai na abubakar ya yi na'am shi ma wala saufa yarda din Allah duk zai ba shi waɗannan abubuwan har sai ya ce ya yi kaga shikenan wancan ayar an saukar da ita a bisa sayyidina na abubakar ne wancan kuma an sayi ita a bisa abu lahab ne amma dukkanin su ba wai ana nuna cewa su su ba kawai saraka idan aya ta sauka akan abu ba wai aya qur'ani tana nufin cewa lalle sai wannan abu ta jage zarta a bisa duk wani wanda ya aikata irin wannan abu to shi ma fa abun yana na akan na'am saraka a ce a takaita ayar akan wannan abu a ba ma wace ba na'am bai wace ba na'am saraka shi ta aya qur'ani ko yaushe idan ta zo tana aiki ne ila yawmul qiyamah kawai wannan shine gaskiya kawai na'am الإبرة بأموم اللفظ لا بخصوص السبب na'am يوه na'am na'am fa shafi'i هذا إمام الشافعي na'am da abda ابدأوا بما بدأ ma bada وجوب ترتيب الوضوء قد بدأ na'am وجب سنجيرا الولاء قد بدأ يا بينا ني سبو دبي يا كفا hujja da cewa ibda'u bima bada Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yazo aka tambaye shi game da zancen safa da marwa da wanne za a fara daga kan marwa za a fara ko da safa sai ce ibda'u bima bada Allah ku fara da abin da Allah ya fara Na'am.
ba cewa inna safa wal marwa min sha'irin la ba don za ku fara ku fara hawa da kan safa sannan ku tafi marwa sannan daga marwa ku dawo safa to shi da aka tambaye shi cewa alula yanzu wajibi ne ka jeranta ta kamar yadda aya qur'ani yazo sai yace yi wajibi ne a jeranta ta ai to aka fakusu lu wujuwa ko wa aidu kuma ila marafiqi wa musu hujur ujukum wa kuma har zuwa kafafuwa kuma ko to ka jeranta shi kamar yadda aka fara din- yadda qur'ani yazo din nan a wajen sai yace wajibi ne mu a mazhabin malikiya ai mun ce wata tartibin fara'ila ai mun ce sunna ne ko jeranta a farla an mun ce suna ne yana daga cikin sunoni a cikin to shi a wajen sa yana daga cikin wajibi wajibi ne dole ne a yi saboda yace saboda me saboda ai a cikin qur'ani a cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi a bangaren aikin haji cewa ibda ubi ma bada Allah ku fara da abin da Allah ya fara to a nan wajen ma sai mu kiyasa akan cewa a wajen alwala ma tunda Allah ya fara cewa fa gusulu wujuhakum to dole ne a fara wanke fuska sannan a dawo wanke hannu sannan a tafi wanke kafa kamar yadda aka kiranta haka dole ne a yi sai muka ce a to ai baka ga cewa Abu Hanifa wancan a aikin hajji ne aka yi wancan magana ba wannan kuma magana da muke magana muna magana a ya za ka ɗauko mana magana a aiki kake sa mana a magana hajji sai ce a ai ala wuratu bi umumin labzi labi huzuzul labzi idan abu ya zo nasi ya zo ba kuma ya sai a take dai sai a ce wai dan annabi annabi ya faɗa ya ce ibnu ma da Allah sai kuma a ce a wai ana nufin wai lalle lalle sai aikin hajji a kowane abu ne akai a shari'a in dai yazo zaka iya kinsa wannan ibnu ma da Allah kudin na'am to haka shi sai yake sa Allah shi ma ya ce a fara da wannan shi za ba inna kul idan mun muka ya masa muka ce haza a ta alaka babin ai wannan abin da ka faɗa ai ya zo ne a bisa babban haji ne akan haji ne Allah ya faɗi wannan sai shi Abu Hanifa ya faɗa ya ce ai kakai tashi akan wannan aikin hajin ma waje ba ai da waje ba ko ina ma sai ka kike sa shi na'am wannan shine kaga a nan wajen kaga in haka ne magana da safi karfi kenan a nan wajen sai zai mu ce yayi kai a nan wajen shi za mu ma a mazhabin malikiyan ma kaga ai ba kowannen mu ne suka yadda ba da maganar maliku din a nan wajen ba cewa wannan sunna din kamar malaman sa a duk sun zo ne a bisa cewa su a wajen su ma jiranta wajibi ne shi za can wajen kurdubi yake faɗa imam al-kurdubi yake faɗa a cikin kurdubi ne yake cewa ibnu ziyadin qala hu bil mazhabi wal madani yuna ka abi mus'ab ibnu ziyadin ya faɗa da kuma mutanen Madina kamar Abu Musa'ab duk kuma waɗannan malaman Imam Malik ne duk gaba ɗayan su ba wanda su a wajen su cewa su a wajen su kaga ai cewa suka yi wajibi ne jiranta a can karshe bayan sun ce jirantawa wajibi farilla ne shine sai ce ya faɗa da yake cewa ibnu ziyad kala hu bil mazhabi wal madani yuna kala aka abin musu akin da yake faɗa to haka su ma a nan wajen a mazhaban malikiyan ma akwai wanda suke jirantawa wajibi ne haka kenan haka ne ba dama kenan kamar yadda aka faɗa aka ce ka iya fara aure daga wanke kafa ka ce za ka fara aure haka zuwa ka je kai ka kai zuwa farkon wanke hannaye tunda mu a wajen mu ai sunna ne in hada ba abin sunna ne ya zan kai babu wani abu ke amma ga abu wannan magana kaga ya zama wajibi ka jiranta duka kamar yadda Allah ya jiranta ta a Qur'ani na'am alhamdulillah